إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 22 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 16 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 26 a cikin karatun littafin makarimul akhlaq na babban malami fadilatu sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Raji Kwatas a nan cikin garin Bauchi a darasinmu na satin da ya wuce idan ba mu manta ba muna kan bayani akan abin da ya shafi wato ayoyin munafukai ko alamomin gane munafukai wadda annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya kirga mana alamomi guda uku alama ta farko ita ce duk sanda suka yi magana za su yi ƙarya alama ta biyu duk sanda suka yi alkawari za su saba alama ta uku kuma ita ce duk sanda aka aminta da su za su yi ha'inci muna kan sharhin da malam Uthaymin yake ma wannan hadisin za mu tashi inda malam ya ci gaba da mana bayani akan abin da ya shafi a saba alkawari inda malam yake cewa wato daga shafi na 50 daidai kenan can ƙarshe wa amma ikhlaful wa'adi fa haramun malam ya ci gaba da cewa amma saba alkawari haramun ne shi yajibul wafa'u bil wa'adi wajibi ne duk wanda yayi alkawari ya cika sawa'an wa'adtahu malan shin alkawarin da kai ma mutum kai mishi alkawarin kuɗi ne kai ma mutum alkawarin cewa zaka bashi wani abu na kuɗi zaka bashi wani abu na dukiya aw wa'adtahu i'anatan tu'inuhu fi aw wa'adtahu halan ko kuma kai mishi alƙawari ne na wato ainihin wani yanayi aw wa'adtahu i'anatan tu'inuhu fi shay'in ko kuma ka masa alƙawarin taimako akan wani abu ya sako wani al'amari a gaba neman karatu ko neman aiki ko neman makaranta ko neman wata bukata sai ka ce abin nan da ka sa a gaba zan taimaka maka zan tallafa maka to wajibi ne akan ka cika wannan alƙawarin da kai au ayi amrin min al-umuri ko dukkanin wani al'amuran duniya da ka sani idza wa'atta fayajibu alayka an tafiya bil ahdi idan har kai alkawari kace zan yi maka kaza kai wa mutum alkawarin zaka yi mishi to wajibi ne dole dole ne baka da zabi sai ka cika wannan alkawarin duk abin da ka san ba za ka iya ɗauka ba to ba za ka iya cikawa ba to kar ka ɗauki alkawarinsa amma muddin ka ɗauki alkawari to Allah yana bin ka bashi sai ka cika wannan alkawarin kamar yadda Allah ya kira masu imani ya ce ya ayyuhan ladina amanu awfu bil uqudi ya ku waɗanda kuka yi imani in ji Allah ya ce ku cika alkawuran da kuka yi duk wani alkawarin da kuka yi Allah ya ce ku cika shi kar ku yi wasa da shi malam ya ce wa fi hada saboda haka a wannan yanbaghi lil insani an yuhaddida al mawa'ida wa yadbitaha ya dace ya zama dole ga mutum ya kiyaye alƙawarin da zai yi duk wani alƙawarin da zai ɗauka ya tsaya ya kula sosai ya yi taka tsantsan sosai fa idza qala li ahadi ikhwanihi idan yace ma dan uwansa wa'iduka fil makanil fulani zamu haɗu da kai a waje kaza zamu haɗu da kai a bakin gu kaza falyuhaddid as-sa'ata al-fulaniya to yayi kokari ya cika wannan alƙawarin na cewa daidai karfe kaza zamu haɗu da kai kar ya saba ya cika wannan alƙawarin hatta idza ta'akhkhara al-maw'udu wa insarafa al-wa'idu yakunu lahu 'udhrun har in ya zamana dalilin da yasa aka yi alƙawarin yayi jinkiri sai ya zamana wanda ya alƙawarin shi ma ya jinkirta to sai ya zama yana da uzuri zamu gamu da kai a waje kaza zan kawo maka kaza sai zama abin da ya yi yunkurin ya kawo masa bai samu akan lokaci ba sai ya samu uzuri to sai ya zama na matsalan saba alkawarin ba daga gare shi bane daga dalilin da zai sa ya cika alkawarin ne asali menene silan haduwan mu a waje kaza shine dan ka karbi kaza to kaza din bai samu da wuri ba haka wannan ya wajabta cewa na makara ban iso da wuri ba saboda haka sai zama ne yana da uzuri hatta la yarbiqahu fil makani kathiran saboda kar ya sanya shi ya je ya zauna yayi zaman dako yana jiran sa ya je ya jima yana jiran shi malam yace wa qad ishtahara inda ba'd as-sufaha'i wannan maganan ta shahara a wajen wasu daga cikin wawayen mutane annahum yaquluna zaka ji suna cewa ana uwa'iduka wala ukhlifuka na maka alkawari kuma ba dan saba maka alkawarin ba sai ce wai wa'adi injilizi ni alkawari na to alkawari ne irin da turawa ma'ana tsammanin sa shine turawa suke da cika alkawari shine yace yazunnuna annal ladhina yufuna bil wa'di humul injiliz yana tsammanin cewa wai waɗanda suka shahara da cika alkawari su ne turawa walakin alwa'da alladhi yufa bihi huwa wa'dul mu'min malam yace amma haƙiƙanin gaskiya wanda yafi kowa cika alkawari alkawarin da ake cikawa shine alkawarin mumini mumini shi ya shahara da cika alkawari walihaza yanbaghi an taqula dan haka abin da ya dace shine sai ka ce idza wa'adta ahadan wa aradta an tu'akkida annahu wa'dun mu'min hatta la yukhlifuhu idan ka yi ma wani alkawari kuma kana so ka karfafa masa cewa da gaske za ka cika alkawarin to sai ka ce alkawarin masu imani na ɗauka maka ba alkawarin turawa ba li'annahu la yukhlifu alwa'da illa almunafiq saboda babu mai saba alkawari in ba munafiki ba ba mai saba alkawari in ba munafiki ba wannan yasa zaka ga galibin mutane sun shahada da wannan hatta kiristoci da suke cikin mu yanzu idan ka ce masa za mu haɗu lokaci kaza in ka ce insha Allah sai ce tsaya ka ba shi garanti dan tsammanin san ka ce insha Allah to ba za a haɗu ba kenan duk da kuma musulunci ne karantar da mu wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah duk abin da zaka ce zan yi kaza gobe to ka hada da insha Allah ka ce insha Allah ko da kana da tabbacin faruwan haka misali annabi sallallahu alaihi wasallam cin abin da ya karantar da mu na addu'an ziyartar makabarta in mutum ya ziyarci makabarta cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu zai ce assalamu alaikum ahlal diyari minal muslimina wal mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqu zai ce amincin Allah ya tabbata gare ku ya koma abuta waɗannan gidajen cikin musulmai da mu'minai kuma insha Allah mu ma muna kan hanya zamu iso a yanzu isowa makabarta akwai wanda yake kokonto akai akwai wanda yake shakka akai akwai wanda yake bukatan sai ya ce insha Allah kafin ya mutu ba bukata ba bukata insha Allah ko kace ko karkace kana hanya wannan ko shakka babu amma ta'adduban ma Allah saboda a koya mana ladabi sai ka ce hatta mutuwan ma kace insha Allah za mu mutu in ka je makabarta ka ce insha Allah mu ma muna hanya in Allah ya so amma kana hanya ka aikar sha Allah Allah ma ya riga ya so wannan ko shakka babu to amma saboda a koya mana ladabi to amma saboda yadda musulmai suka shahara da wasu sun mai da insha Allahu ya zama kariya ce a gare su na su yi alkawari kuma su saba bisa ganganci shi yasa har waɗanda ba musulmai ba suka suka san mun shahara da haka in ka ce insha Allahu sai ce a tsaya ka bashi tabbas a wajensa insha Allah wata jumla ce da za ka yi amfani da ita domin ka ha'ince shi wanda kuma ba haka musulunci yake ba saboda haka musulunci yana son cika alkawari wannan alkawarin kuma sawa'un karami ne ko babba ne ba a raina alkawari ba a raina shi shi yasa wata mata a ummu sulaimin da ta kira wani karamin ɗanta a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tace ta'ala u'dik zo ka karba irin yadda kuke cewa zo ka karba manzan Allah yace in yazo me zaki bashi tace dabino yace inda baki bashi wani abu ba da an rubuta miki ƙarya amma yanzu kaga wani yaron ma jibgan shi ake sanyi sai a ce mai zo ka karba sai ya zo a kama shi sai a jibge shi kuskure ne wannan kuskure ne daga ƙarya komi kashinta alkawari komi kashinsa ana so a cika komi kashin shi ana so a cika za ki fita sai yaro ya fara kuka zai bigi sai ki ce zauna zan siyo maka mota ta wannan alkawarin da kika ɗauka wajibi ne akan ki cika wannan alkawarin dole ne ki taho masa gida da mota dole ne me ke tsammani za a kawo masa motan wasa ko kuma zai sanya wannan abin a ransa domin saboda yana girmama wasa sama da yadda yake girmama komai yana mutunta wasa sama da yadda yake mutunta komai da in ba za a iya cika alkawarin ba to kada a ɗauka kada a ɗauka in ba za a cika ba to kar ma a ɗauka tun farko kada a ɗauka amma in kika ɗauka ke a wajen kikin yi ne don ki danne shi ya haƙuri ya zauna shi a wajensa kuma gagarumin alkawari ne yana Allah Allah yana duba lokaci yaushe mama za ta dawo da ya ji an tura ƙoba yana tsammanin ke ce kika shigo sai kuma ya ganki kin shigo hannu rabbana ba komai daga nan har wani yaron da ya fara gane mama makaryaci ya ce tun daga nan kuma wannan koyarwa ce ake yi mishi shi ma an ya tashi ana koya masa cewa kai ma an ka girma lokacin da kai naka 'ya'yan to ga yanda zaka dinga sa su yin shiru duk da dai dama yaran da suke da ne ake musu wannan wayan yanzu dama ke lokacin da zaki haifo shi ma da wayansa yake zuwa duniya tun asali Allah ka samu dace daka musulunci yana so muminai musulmai su zama masu cika alkawari malam ya ci gaba da cewa wa'i za a tumina khana sannan daga cikin alamomin munafiki shine in aka aminta da shi sai yayi ha'inci ai idza ta yani idza atamanahu nasu ala amwalihim ma'ana idan mutane suka aminta da shi akan dukiyoyinsu aw ala asrarihim ko akan sirrorinsu akan sirrukansu aw ala auladihim ko akan 'ya'yansu aw ala ayyi shay'in min hadhihi al-ashya ko kuma akan wani abu daga cikin waɗannan abubuwan fa innahu yakhunu to zai ha'ince su zai ha'ince wal iyazu billah Allah ya tsare mu fa hadhihi aidan al min alamatil munafiq wannan ma min alamatil nifaq wannan ma na cikin alamomi na munafinci shine mutun ya zama maha'inci mutun ya zama maha'inci domin idan mutun yayi sata to laifin sata mai sauki ne akan laifin ha'inci domin laifin sata shine mutum ya je ya ɗauko abin da ba nashi ba inda ma ba a san shi ba amma ha'inci shine akan dukiyan mutum shine wadda aka aminta da shi aka sakankance mishi mai yiwuwa wani zai gagawa na nan yana zaune a shagonsa sai ce da Allah bari ya tsallaka can ya kama ruwa ya aminta da shi cewa ba zai ɗaukan masa ko sisi ba a cikin dukiyar shagonsa sai ya ɗauki wani abu to laifinsa subhanallah ya fi girma sama da laifin wanda ya je fasa wani shago naira ɗari da zai ɗauka a wannan muhallin ya fi girman laifi sama da wanda ya fasa wani shago da ba a san shi ba ya ɗau dubu ɗari saboda nan ha'inci ne da yaudara wannan kuma sata ne zalla ha'inci ne saboda wannan yana ganin cewa ya sakankance da shi ya aminta da shi zai iya tafiya ya bashi akan dukiyarsa sai ya ha'ince shi kaga ya bashi amana kenan abdullahi ibn mas'udin Allah shi kare da a gare shi yake cewa sallah da sadaka da istighfari da shahada tana yafe komai tana kankare komai in banda amana tana kankare komai in banda amana yace idan a zo da maha'inci ran tashin alkiyama Allah sai ce da shi addi amanatak ina amanan bayin Allah da aka baka kawo sai ce ai rabb kaifa wa qad zahabatid dunya ta ina zan samu daman da zan dawo da amanan da aka bani bayan duniya ta riga ta shuɗe yanzu ba daman dawowa yace sai a kwatanta masa wannan amanan ka hay'atiha yawma dufi'at ilayhi sai a suranta masa wannan amanar kamar yadda take ranan da aka bashi sai a nuna masa gataccen a ƙasan wutan hawiya sai a ce nitse maza shiga ci ka ɗauko amana ya ce har sai ya ɗauko yana tafiya yana tafiya sai ya kusa fitowa ya ji maransa cewa fa ya tsallake sai ce zallat an atiki sai ta zame daga kafaɗansa sai ta sake komawa can ƙasa sai a ce ka koma ka sake ɗaukowa ya ce wannan ita ce azaban da za a yi ta yi ma maha'inci har abada har abada saboda haka amana ce ta dukiyar al'umma dukiyar gwamnati aka ba shugaban ƙasa ko aka ba ma gwamna ko kwamishina ko minista ya yi ha'inci ya tattari dukiyoyin mutane to wannan dukiyoyin da ya ɗeba ɗin su za a suranta masa gasu can a ƙasan wuta a ce ɗauko sai ya je ya ɗauko yana shirin fitowa sai ta zami sai a ce ka koma ka sake ɗaukowa haka za a yi ta mishi haka za a yi ta mishi da aka amana ba abin wasa ba ne magana in mutum ya baka amana sirrinsa ana so ka rike annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya baka amana ya faɗa maka magana sai kaga ya waiga ya juya kafin ya faɗa maka maganan yana ta taka tsantsan ba wani a kusa ko kafin ya faɗi maganan ya kalli can ya kalli can domin ya tabbatar cewa daga kai sai shi kuke magana idan na uku ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ci amana ka ci amana wata yanzu za ta kira ki a waya tsammaninta daga ke sai ita kuke magana sai ki sanya waya a handsfree saboda kina so wata kawarki ta ji abin da za ta faɗa to wannan abin da kika yi ran tashin kiyama za ki tashi cikin maha'inta za ki tashi cikin waɗanda suka ci amana ka duk wanda zai faɗa maka magana kaga ya keɓance daga kai sai shi mai yiwa wata ma tana da magana an zo gun karatu za ta ce da ke wacce in mun koma gida za mu yi waya ishara ce izuwa ga cewa ba ta son wata ta ji in tana son wata ta ji da san da kuka haɗu a cikin jama'a sai ta faɗi amma ta ɓoye ta sai da kika koma to sai ki sa a handsfree kowa yana ji to wannan kin ci amana za ki tashi ranar alkiyama cikin mayaudara maha'inta duk wanda ya baka amanar magana daga kai sai shi idan mutum na uku ya ji to ka zama maha'inci ka zama maha'inci shi yasa wallahu a'lam hatta cikin 'yan uwa masu da'awa akwai wanda suna fadawa cikin wannan wato ramin ba tare da sun ankara ba yanzu misali idan mun tashi a wajen karatun nan sai wata ta ce tana da magana da ni ta zayyana mu matsalolin gidanta kaf da yaya za a yi ta samu maslaha sati mai zuwa in na zo kuma sai in ce satin da ya wuce a nan wata ta zo ta bani labarin kaza kaza kaza kaza kaza kaza babu mamaki lokacin da nake maganan kowa a cikin kunnen tana hararo wacce ce ban kyauta mata ba ban kyauta mata ba bai daidai ba in ba lalura ce ta kama ta dole wadda watakila labarin in na faɗe shi zai iya zama labari mubham wadda ba wanda ya fahimci wa ma ya yi magana ba wanda ya fahimci inda aka dosa saboda ina so ku ɗauki izina ko wa'azi daga cikin isar ko wani abu makamancin haka amma in ba haka ba sai in dawo sati mai zuwa ko sati biyu masu zuwa sai in ce ran nan ma haka na tashi a nan wata ta zo ta ce min kaza kaza kaza kaza kaza kaza babu mamaki daidai lokacin da nake maganan mai yiwa mijinta na gida yana jiyo mu daga lasfika ba mamaki wacce ake magana akan tantana daga gida tana jiwa ba mamaki ma wata ma tana zuwa wajen karatun nan kaga babu kyautawa a ciki babu kyautawa a ciki so in ba lalura ce ta kama dole mai yiwa ma san da zan ba da labarin ma babu mamaki ma ba wanda zai iya hararo ma abin da nake nufi kawai darasin za a dauka a ciki amma a feda labari har wutsiya ba kyauta ba ba kyauta ba wata tana fama da matsala a gidan mijinta ta tashi ta zo gidanki ta same ki ta ce miki wacce ina fama da matsala kaza kaza ina zan samu mafita tana tashi sai ki daga waya ki kira wacce ki ce maza maza ki zo akwai update akwai update eh sauri ki tawo ita kuma shugaban yan jin gurmi da gulma yanzu yanzu nan sai ta ce wacce zo ki kula min da miyan nan sai ta sabo hijabi fit ta fice za ta je jin me gulma me ya faru ce yanzu ashe wacce dama irin matsalar da take fama da shi a gidanta kenan gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi ga abin da ta faɗi ba kyautawa a ciki baki daidai ba baki daidai ba in dai ba misali wani zai zo ya faɗa min matsalolinsa yana so in bashi shawari sai in rasa shawarin da zan bashi sai ce to ni ma barin tuntubi wani in tuntube shi ba tare da ya san shawarin mawa nake nema ba mai wa tsammanin sama ni ne matsalan ta shafi ni ya bani shawari in dauki abin da zan dauka in zo in ba mu wannan shawari ba tare da kowa ya sani ba to wannan amana ce ta magana amana ce duk wanda aka bashi amana yayi ha'inci to babu shakka wato ainihin zai tashi cikin maha'inta ranar alkiyama idan kin sani cewa ke ba za ki iya rike amanar magana ba da kin ga wata ta zo za ta baki magana tana wawaigawa ta ga ko ba kowa a wajen ya ce wacce mai ke shiri ta ce amana zan baki ce a kar ma ki faɗa wallahi in ba zan ma iya rikewa ba shi ke nan shi ke nan amma yanzu wata za a faɗa mata magana a ba ta amanar magana ita ma an tabar nan sai ta ba ma wata amana ita ma an ta matsa gaba sai ta ba ma wata amana kanka an kana duka gidan kowa an ba ta amanar magana kowa an ba ta amana saboda mai mai jawo wannan shine ha'incin ta farko din wacce aka fara ba ta amana ita ce ta fara ha'inci ita ce ta fara ha'inci shi yasa musulunci ya karantar da mu mutum ya zama mai sirri eh duk wanda zaka bashi labarin abu ka tabbatar cewa wannan masoyi na ne na gaske ka tabbatar duk wanda kake contemplating a kansa yana sona ko bai sona to ba a nuna masa wato abin da ake nema sai dai ya ga cigaba sai dai ya ga cigaba saboda kan an ba wa mutum amana ana so ya zama mai rike amana mai kula da amana an aminta da kai ka zama mai kula da amana wato abin da musulunci yake so shine addinin musulunci yana son a kula da haƙƙin 'yan uwa musulunci na son a kula da haƙƙin mutane saboda na daga cikin manya-manyan manufofin musulunci shine mu zauna da ke lafiya laukar ki cutar da ni kan na cutar da ki wani ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah wani aiki ne wani sadaka ne ya fi falala ya ce dukiyar da ta fi falala wajen sadaka ita ce an fasu ha'in da ahaliha wa aksaru ha samana wacce tafi tsada wacce tafi matsayi a wajen ma'abucinta shine yafi falala abinda ka fi kauna abinda ka fi so ka zaɓi wanda ya fi tsada ka ɗauka ka bayar to ya fi falala sai ya ce to ya rasulallah in ban iya wannan bafa sai ce to inu sani'an au tasna'u li akhraka idan ka ga wani yana sana'a ko yana wani aiki da zai taimaki rayuwarsa ka tallafa mishi ka taimaka mishi yana kasuwanci jari ya karya daura shi yana da wani bukata wata bukata taimaka masa ko kuma ma ka je ka yi sana'an don ka taimaki wadda baya iya yin sana'a ya ce to ya rasulallah in ban samu damar yin haka ba fa sai ce ta kuffu sharraka anin nas in baka amfanar da mutane ba ya ce to kai iya bakin kokarinka ka tsare sharrinka kar ya isa zuwa ga mutane kar ka cutar da mutane fa innaha sadaqatun minka ala nafsika annabi sallallahu alaihi wasallam yace domin wannan ma sadaka ce zaka yi ma kanka shine in baka amfanar da mutane ba to karka cutar da su in baka amfanar ba karka cutar in ka ga mutum da mashin dinsa in baka saya masa mota ba to karka sace mishi mashin din shi kar ka sace mai mashin ɗinsa in kin ga wata ta yi wanki ta bar sauran sabulunta don Allah in baki saya mata sabo ba kar ki ɗauke mata sauran nata ta kufu sharraka alin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsika in baki ta yar uwanki share kofar ɗakin ta ba don girman Allah kar ki sharo datti daga kofar ɗakin ki watsa mata anata ta kufu sharraka alin nas kenan fa innaha sadaqatun minka ala nafsika wannan ma sadaka ce sadaka ce kar ka cutar da kowa amma yanzu ku duba ku ga misali abinda wasu daga cikin 'yan uwanmu fulani suke ma da yawa daga cikin hausawa mutum ya je ya gama shan wahala ya yi nomansa ya kashe kuɗi mai yawa kawai wani babulata ne sai je ya sake shanunsa a cikin gonan su cinye masa gonan tas su cinye mai gonan tas akwai wani bawan Allah da yake turo mu wani bidiyo ɗazu da safin nan ina shirin fitowa saboda na yi hudu ba kusan sau biyu a nan masallacinmu na juma'a akan kabilanci da yan uwantaka tsakanin Hausawa da Fulani sai turo mun bidiyo nan dazu ta WhatsApp yana ce mun fa su fa bara fa su iya ba saboda su a wajen su Fulani ba yan uwansu bane sai nace me dalili sai turo bidiyo yace gashi nan wani ba Fulatani ne ya je ya saka shanunsa suna cin gonan wani yana bidiyo yana wai abun farin ciki ne shanu su Hausawa suna wahalar noma shanu suna cinyewa abin da yake faɗi kenan ya ce wai abin farin ciki ne cewa wai wai a sama a hausawa suna noma su kuma nage suna zuwa suna cinyewa abin da shi ba fulatin yake faɗi kenan ina tsammanin saboda yanayi na social media ya kamata a ce bidiyon ya yi haɗu saboda mutane su gane musulunci ba bai daka cutar da wani ba fa in da mu zauna da kai a matsayin yan uwa ba dalili bane da ni kuma ka cutar da ni ba hujja baka da dalili baka da hujja saboda haka ba yadda za a yi daɗi ka gazayya a cikin gona ana ruwa muna ta cinye ma hausawa gona me ya kai daɗi ka gazayya a cikin gona tana ta gona tana ta cinye ma hausawa gona wallahi daɗi nake ji guduwa gani kai Allah isa ana ruwa muna ta cinye ma Hausawa gona me ya kai daɗi ka ga nake a cikin gona tana ta cinye ma Hausawa gona wallahi daɗi nake ji guduwa gani kai Allah isa Allah isa bai damu ana ruwa muna ta cinye ma Hausawa gona me ya kai daɗi ka ga nake a cikin gona tana ta cinye ma Hausawa gona wallahi daɗi nake ji guduwa gani kai Allah isa Allah isa bai damu ana ruwa muna ta cinye ma Hausawa gona me ya kai daɗi ka ga nake a cikin gona tana ana ruwa muna ta cinye ma hausawa gona me ya kai daɗi ka ga nake a cikin gona tana ta cinye ma hausawa gona wallahi daɗi nake ji guduwa gani kai Allah isa Allah isa bai damu ana ruwa muna ta wai Allah ya isa bai damun su Allah ya isa bai damun su saboda haka babu abin da ya kai daɗin ka ga ana ruwa nage na ta cinye ma hausawa gona yanzu tsakani da Allah tsakani da Allah yanzu wanda yayi wannan gonan wannan ya sake masa shanu suka cinye masa da wani yare zaka yi masa bayanin cewa Hausawa da Fulani ƴan uwa ne da wani yare zaka masa wannan bayanin shi fa yanzu fa wannan ya turo mun bidiyo ne yana ganin laifi na ne tunda nayi hudu ba na ce Hausawa da Fulani ƴan uwan juna ne saboda haka ni yana ganin yanzu laifi na ne ai bayan kuma ni ba ni da shanu ma ballanta na cinye masa gona yanzu don Allah wannan al'amarin akwai kyautawa a cikinsa wannan abin akwai kyautatawa a cikin shi yanzu wannan abin ya dace tsakani da Allah bai kamata ba bai kamata ba bai kamata ba da haka wannan al'amari ne da ya kamata hukuma su ɗau mataki a kai bai kamata a bashi na tafiya haka ba bai dace ba mutum ya je ya gama shan wahala wani akan wannan gonan ya wahala sai ya yi ciwo saboda wahala wani sai ya ciwo bashin kuɗi kafin ya zo ya zuba a gona ya nemo iri ya nemo taki a zo a yi bayi a kula da gona wani sai ya tashi daga cikin gari ya tafi ya kula da gonansa wani ya kwana a gona ruwa ya masa sheken duka amma duk a gama wannan waɗannan fulanin su zo sake shanu a cikin gonar su cinye shekara nawa ana haka shekara nawa ana haka shekara nawa ana haka akwai wadda san shi a bara ya noma waken suya da wake ainihin wake wake ya yi kyau ya je ganin gona ana shirin za a zo a girbi wallahi kawai ya je ya sama shanu a ciki sun cinye fiye da rabi da kwata saura kaɗan wallahi sai dawowa da shi gida aka yi ruwa-ruwa ya faɗi ya faɗi yanzu wannan idan ya farfado ya dawo don allah ya za a yi kace masa hausawa da fulani 'yan uwa ne kuma ya gamsu ta ina ta ina ta ina saboda haka kullum muna faɗi mu musulmai musulmi ɗan uwan musulmi ne da ba fulatani musulmi da bahaushe musulmi duka 'yan uwan juna ne eh kar a yi ƙabilanci amma in ana taɓa rawo fa a bi ta mabi sau in ana taɓa rawo a yi ta mabi sau wannan fa ba daidai ba ne ba ba addini ba ne ba addini ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana mumini da mumini kamar gini ne sashi na ƙarfafan sashi yanzu wanda ya ɗauki wannan hadisin a matsayin allon kwaikwayinsa tsakani da allah yaushe ɗan uwanka zai noma ka tasa shanunka su cinye yaushe su ba shanu ba su da laifi dan da abincin da suka gani su a wajen su halal ne ba su da laifi suwaye masu laifin su ne makiyayan makiyayan eh makiyayan su ne masu laifi akwai maganin da na shi sha faɗi ma wasu ba na son yawan faɗinta a wajen karatu din ban taɓa ambatanta a wajen karatu ba shine wallahi ku ya haƙuri bil munasaba mafiya yawa waɗannan fulani kana ganin su wallahi shanu ne ke kiwon shanu Allah mafiya yawan su shanu ne ke kiwon shanu menene amfanin a sanya kai kai ka zama mai kiwo akan abu don ka fi shi hankali shine in ka ga zai abin da ba daidai ba ka tare shi ka tare shi me amfanin a ce uba shi ke da kiwo akan yan gidansa saboda an san duk ya fi su hankali in sun ga zai abin da ba daidai ba za in ya ga za su yi abin da ba daidai ba ya tare su to yaushe za a wayi gari a ce da mai kiwo da dabban da ake kiwata sun zama ɗaya ka tasa dabbobi a cikin gonakin mutane suna ci kuma kana daukan su bidiyo kana nuna wai kana jin daɗi kana nuna kana jin daɗi don Allah yanzu hakan ya yi daidai kenan ya yi daidai yanzu su mafiya yawan fulanin da ake cewa su ne yan kidnappers su ne yan kaza ba cewa ake saboda an kwace musu dabbobi da menene da menene ba nisa suka ɗauki makami haka ne ko ba ka ba to yanzu idan su ma hausawan suka ce saboda an cinye mana gona mu ma mun ɗauki makami don allah yaushe za a zauna lafiya a ƙasar yaushe za a zauna lafiya a ƙasar sannan ma ka ƙaddara ma cewa an ƙwace musu dabbobi ne suka ɗauki makami waɗanda suke kashewan su ne suka ƙwace musu dabbobi waɗanda suke kidnapping ɗin suke ajiye su a wajensu su suka ƙwace musu dabbobi su nasu awanni nasu awanni ni me ye laifi na don wani ya maka laifi ka wuce a kaina me na maka ne me na maka ne shi wadda kuka kama kuka yi kidnapping ɗinsa kuka kakkashe kuka yanka mata da yara da manyan-manyan mutane tsakani da Allah su me suka muku shanun kuno suka ɗauke shanun kuno suka ɗauke yanzu in an tafi akan cewa duk wanda aka taɓa shi ya ɗauki makami don Allah yaushe ƙasarmu za ta zauna lafiya ya za mu yi zauna lafiya ya za a yi mu zauna lafiya saboda haka wannan al'amarin lallai lallai wajibi ne akan hukuma ta dauki mataki akan shi wajibi ne a dauki mataki mai karfi akai domin menene arzikinmu no wannan fa shine arzikinmu shine arzikinmu yanzu bodojinmu kusan duka a rufe suke abinci ba shigo mana yake daga waje ba wannan abinci za mu ci shi ne wadda muka noma a cikin ƙasarmu to ana tasa dabbobi suna cin wato wanne mutane za su ci wanne mutane za su ci mutum ya sha wahala wani ya ciyo bashin dubbannin ɗaruruwa ya zo ya zuba a gona saboda rashin imani da rashin tausayi a zo ka saka dabbobi su ci kuma har kana daukan bidiyo kana yadawa har ka dauki bidiyo ka yada har yana bayanin cewa su Allah ya isa baya damun su eh wai me ya kai dadin a ce bahaushe yayi noma nage ta zo tana ci ba abin da ya kai wannan dadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za a je lahira fa wallahi za a je lahira ayyu ta inda Allah ya taimake mu muke samun relief kenan saboda mun san duk ƙarshen tika tika tik duk abin da aka yi a duniyar nan gaba daya za a je a tsaya a gaban Allah a yi bayani za a je a tsaya a gaban Allah a yi bayani don da ba lahira da an cuci mutane da yawa wallahi da an cuci mutane da yawa amma Allah ya mana gamdakatar kowa ya gama tsiyan da zai yi za a je a tsaya a can za a je a haɗa can za a je a haɗa can kuma yanzu duka yin an zo ana maganin wannan ire-iren waɗannan kuma zai ɗaga ya ce Allah ya tsine ma shugaban ƙasa bayan ga shi nan cikakken tsinanne shi ne tsinanne nan bahan ai ka'idar Allah ce waka zalika nuwalli ba'dal zalimina ba'dan bima kanu yaksubun in ku azzalimai ne to sai a ɗora muku wanda suka fi ku zalunci akan ku eh wanda suka fi ku zalunci sai babban azzalimin ya danne karamin azzalimi to haka ka'idar rayuwa take tafiya haka ka'idar rayuwa take tafiya in ana so a ga adalci to kowa ya zama adali kowa ya zama adali to sai a ga adalci domin su shugabannin wai ba daga cikin mu mu talakawa suke fitowa ba daga cikin mu suke fitowa eh daga cikin mu suke fitowa ka bincika waɗanda suke kan siyasa yanzu shekara goma baya da yawansu ba wasu bane ba san su ba talakawa ne ma shekara goma baya mafiya yawansu so halinsu da suke da shi tun suna talakawa shine suke nuna bane yanzu bayan sun hau mulki duk wanda ganshi adili mutumin kirki to tun yana talaka haka yake duk wanda ganshi mutumin banza barawo tun yana talaka haka yake eh ba wai sai da ya isa can bane ya canza a'a tun yana talaka haka yake dama talauci ne mai ba shi daman ya yi tsiya ba yanzu kuma ya samu dama yanzu ya samu dama da a gama aje can fa za a haɗu da Allah wallahi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kanat indahu mazlamatun li akhihi min ildihi aw shay mu ji wannan sakon daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane musulmi ya rike wannan sakon ya sashi a zuciyarsa annabi ya ce duk wanda ya san akwai haƙƙin dan uwansa a wajensa mutuncinsa ko dukiyarsa ko wani abu manzo Allah ya ce falyatahallalhu minhu al-yawm yau din nan da yake jin wa'azi kar ya ce sai gobe maza maza zai je su warware in nabiya ne ya biya shi in na neman yafiya ne ya neme ya yafi mishi qabla Allah ya kuna dinarun wala dirham tun gabanin ranar da za a zo ba dinare ba dirhami ba naira ba dala manzala ya ce in kana lahu amalun salihun idan yana da kyawawan ayyuka ukhiza minhu bi qadari mazlamatihi sai a ɗebo kyawawan ayyukan a ba ma wanda ya zalunta gwargwadon zaluncin da ya masa wa in lam takul lahu hasanat in bai da kyawawan ayyuka kuma ukhiza min khatayahum sai a ɗebo daga laifuffukan waɗanda ya zalunta faɗurihat alaihi sai a labta masa sun maɗurihatin nan sai a wula shi wuta a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai a tadiruna mal muflis annabi ya ce shin kun san wane ne fallasashe marar rabo tozaltacce sahabbai suka ce ai innal muflisa fina man la dirhama lahu wala mata suka ce mun san shi fallasashe wanda yake tozaltacce shine wanda bai da dirhami bai da kayan jin daɗi bai da naira bai da sisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su kalla ina ba ku san waye fallasashe ba manzo Allah yace innal muflisa min ummati fallasashe marar rabocin al'ummata shine man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakati shine wanda zai zo ran tashin alkiyama ga sallah ta cika ga azumi ya cika ga zakka ta cika komai na aikin alheri ya cika amma ya ce wa ya ati ƙadu zalama haza zai zo ya zalunci wannan washe ta mahaza ya zagi wannan waka zafa haza ya yi mawani kazafi wadda raba haza ya bugi wannan ba bisa hujja ba wa akala mala haza ya ci dukiyan wannan wasa faka da mahaza ya zidda jinin wannan manzo Allah sai ce fa yuba hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi sai a debo ayyukansa a ba ma wani a debo a ba ma wani a debo a ba ma wani annabi sai ce fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alai idan ayyukansa suka kare kaf kuma ba a gama biyan bashin da yake kansa ba ga manya-manyan basussuka nan ga haƙoƙin mutane gashi kuma ayyukan alheri sun ƙare wanda Allah sai ya ce uki da min khatayahu sai a dinga ɗebo laifuffukansu a dinga kan fitowa daga laifuffukansu fa quri hat alai sai a loda masa thumma quri hafinna sai tafi wuta kaga wannan shine asalin fallasace shine asalin ga koshi a kwanan yunwa asalin tozaltace kenan ya gama yin ayyukan alherin amma ma wasu yayi la ilaha illallah ya gama yin ayyukan alherin amma ya yi musu an ɗebo laifuffukan da shi bai yi ba an lafta masa an azabtar da shi saboda laifuffukan wasu Allah ka tsare mu daga wannan asara da aka malam yake cewa wa amma hadithu abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma hadisin abdullahi dan amr dan as Allah shi kare da a gare shi inda yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan abubuwa guda hudu duk wanda suka zama ɗabi'unsa to ya zama tataccen munafiki wa man kana fihi khaslatun minhun kana fihi khaslatun minan nifaqi hatta yad'aha duk wanda kuma yake da wani bangare cikin waɗannan ɗabi'u guda hudu to yana da wani bangare na munafunci har sai ya bari sai ce almuradu bihi abinda ake nufi shine anna hadhihi al-arba'a cewa waɗannan ɗabi'u guda hudu la tajtami'u illa fil munafiq illa fil munafiqil khalis ba su taba haduwa akan mutum in ba ya kai tataccen munafiki ba ba wanda yake iya hada waɗannan halaye guda hudu sai asalin cikakken munafiki wa in kana al-mu'minu qad yahsulu lahu wahidatun minha ko da yake ana iya samun mumini ya zama yana da wani bangare daga ciki lakin na hula ya kunu munafikan kalisan sai dai ba zai zama tataccen munafiki ba bal ya kunu fihi khaslatun min nifaqin hatta ya da'aha sai dai zai samu wani bangare na munafunci har sai ya bar waɗannan ɗabi'u wa hadhihi al-arba'u hiya wayannan ɗabi'u guda hudu sune idza tumina khana na farko idan aka yi idan yayi aka aminta da shi sai ya ha'inci wa idha haddatha kadhaba idan yayi magana sai yayi ƙarya wa idha ahada ghadara idan yayi alƙawari sai yayi yaudara wa idha khasama fajara in yayi husuma zai fajilci wajen husumarsa duk wanda yake da waɗannan ɗabi'u guda hudu to ya zama tataccen munafiki munafiki cikakke mai certificate daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la ilaha illallah Allah ka tsare mu daga munafunci saboda haka ba a so mutum na farko karka zama makaryaci daga cikin maganganu na ƙarya karka yi ma Allah ƙarya na ɗaya kenan karka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya na biyu kenan kar kuma ka yi ma mutane ƙarya kar kuma ka zama annamimi mai yawo da gulma mai yawo da annamimanci tsakanin mutane ɗaukan magana daga nan a kai shi can ɗaukan magana daga nan a kai shi can wannan ma bangare ne na munafunci matsalar mutanenmu kuma shine mutanenmu suna son annamimi mutane suna son annamimi kai na mutane suke son annamimi shine kowa yana son ya dinga jin labari akan dan uwansa saboda haka wanda zai dinga dauko gulman wane yana kawo mana to babban mutum ne a wajenmu saboda haka za ta zo na ta ce ai wacce ta wace ita ba a gulmanta ba a gulmana a gabanta ta bari saboda haka yadda ta kwaso magana daga wajen waɗancan ta zo ta zuba miki to ki tabbatar za ta kwashe naki ta kai can wannan ita ce ka'ida man nan malaka nan ma'alaika duk wanda ya kawo ma gulman wani to zai ɗauka ka gulmar ya kai zai ɗauka taka gulmar ya kai domin in bacin yana kai taka gulmar suna jin daɗi da ba su yi sakewa da shi ta yadda zai samu gulmansu ya kawo maka ba daga yadda kika sakankance da ita a matsayin kawa ta gari haka suka sakankance da ita a can a matsayin kawa ta gari haka suka sakankance da ita eh kuma matsalar mutane ita ce wai mutum wai sai ya ce wai yana so ya rayu a duniya wai amma wai kar a yi gulmansa to don Allah ya wani wace kalar rayuwa ce ma za ka yi ba a gulmanka ne wai ai rayuwar asara kenan eh shi yasa wani cikin magabata da wani yazo ya ce masa ina so ka sama mun unguwar da 'yan unguwar ba kyashi ba hasada ba gulma ba munafunci a zukatansu sai ce eh na sani zo mu je sai kai shi makabata ya ce to nan unguwar da ba ruwan kowa da kowa eh yawwa sai ce in dai kana so ka samu unguwar da kowa sabgar gabansa ita ta shafe shi to ga unguwar nan makabata saboda haka unguwar guda ɗaya ce in dai kina so ki gina gida inda ba a munafunci to isa dungulbi eh tafi can tafi can a can kan sabgar kowa ita ce ta shafe shi eh kowa yana cin kabarinsa ba ruwansa ma da makwabcinsa ba ruwansa da makwabcinsa amma ki samu inda za ki zauna wai kowa sabgan ɗakinsa ne ya shafe shi babu babu ba wannan wajen ba wannan gidan ba wannan unguwar sai dai kawai a zauna a yi haƙuri amma in kina so ki zauna inda ba a gulma to maza maza garzaya makabata mara maza wanda ke cikin kabari na ruwan shi da gulma ina ma ya san me ke cikin kabarin makwabcinsa bai sani ba ballantana ya yi gulma ko hasada ko kyashi amma duk inda kika zauna inda a ibrahim bako kan akwai su a ibrahim bako akwai su a raju kwatas akwai su a rulwanu kwatas akwai su a wunti da gwallaga da bakin kura duk akwai su duk akwai su amma inda ba ruwan kowa da kowa inda ba ruwan kowa da kowa shine makara huta ai makara huta can din ma can cikin makabatan kin taba jin ana raba ana raba fada tsakanin makon da wanda suke kwanci a kabari kin taba jin ana raba dambe kin taba ganin wani ya fito daga kabarinsa ya tafi kai gulma kabarin wani amma a nan unguwar ba akwai masu fitowa daga gidajensu su kai gulma gidan wani ko babu to a ina ne za ki samu inda wai kowa zai zauna da ke lafiya babu fa wallahi babu babu ai ma in ma ka gaba a yi maka hasada to baka cika mutum ba baka cika mutum ba abin ka yi godiya ma Allah ne man ka ji ana gulmanka shi sa imamu shafi'i da wani yazo ya ce masa wane wane yana gulmanka sai ce yanzu don Allah kaffaɗin ƙasan nan shaidan ya rasa ɗan aika sai kai yanzu gobe in ya ji ana gulmansa zai sake dawa ya gaya masa ba zai sake dawa ba ba zai dawo ba idan wane yana can ya yi gulma na ban sani ba sai wane ya ɗauko labarin ya kawo min don Allah da wanda ya gulman da wanda ya kawo mu ya ɗaga mu hankali wanda ya kawo ai in kana suna da gaske to baka san abin da zai daga hankali na to ina kunce lafiya lau ka dauko magana ka kawo min ka sa na sa magana a zuciyata to ka taimake ni ko ka cuce ni ai ka cuce ni ne eh ka cuce ni babu laifi idan mutum an ga yana sakankancewa da yawa da waɗanda an san ba sa kaunansa ba sa san shi za su cutar da shi babu laifi a an karar da shi a nuna mishi ya zama mai taka tsantsan babu laifi wannan wannan abu ne ma mai kyau in kaga dan uwanka zai fada kwata haska mishi hanya amma ba wai ku bude chapter na gulma ba ba ku bude chapter na gulma ba kuma dama ba abin da yake kawo gulma ba talauci ba talauci shi yake kawo gulma in kaga ana gulma da annabi manci wallahi talauci ne talauci ne eh ku je ku shiga gidajen GRA ku gani wata mata ce za ta fita daga gidanta ta tafi gidan wasu a ina kuke gani ana haka za ku zauna ku ga makwabta ma ba su san makwabtansu ba eh duk da kuma wannan ba musulunci ba ne a zauna makwabci bai san makwabcinsa ba musulunci ba ne eh sannan kuma a yi sanayya har ya wuce iyaka a koma ana gulma shi ma ba musulunci ba ne ku tafi gidajen jiyarin ku gani wata mata ce take barin gidanta ta je gidan makwabciyar ta kai gulma babu babu eh amma gangaro kalan anguwanmu na nan ku gani gangaro akwai wacce ma ita kan mata shahara ta saba ita kullum mijinta in ya dawo sai ya tura gidan makwabta an kira ta kullum sai ya tura an kira ta ran da ya zo ya same ta tana gida to ranar sallah ne a wajensa ya ma riga ya saba kawai eh yana zuwa kawai dai ce aje gidanka za a kira wacce kaga wannan wallahi abin tausayi ne ya auro jafa'i ya auro bala'i mace mai yawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ka roki Allah ya raba ka da mace mai yawo mai yawo bini bini ta sabi hijabi ta yi gidan makwabta bini bini ta sabi hijabi ta yi gidan makwabta wallahi ba za ka zauna lafiya ba ba za ka zauna lafiya ba saboda ba yadda za a yi ai wannan yawo ba ba yi annabimanci ba ne ba zai yi ba ba zai yi ba kuma musamman ma ku mata shaidan ya jarabce ku da san jin gurmi san jin gulma eh san jin gulma har akan abin da ma bai shafe ki ba har akan abin da bai shafe ki ba wacce tana gidan mijinta kin tsallake naki gidan mijin wai kin tafi taya ta fada da kishiya wata faga ta ta kishiyar ta hana ta sakat a gida amma ta tafi can gida wata je taiwa ta fada da kishiya waya aike ki waya sa ki wannan aikin maimakon ki danne ta ki kara ba ta wuri ta zauna lafiya da yar uwarta sai ki nuna mata cewa ita kishiya fa wato yaji ce ita ita kishiya wato zuma ce sai da wuta hakan ya dace kenan gulma ba daidai bane wannan al'amarin idan kina gulma kina yawo da annabimanci to ki tabbatar da cewa kina tanadin makanki azaban kabari duk wacce take yawo da gulma ta dau magana daga can ta kai can ta dau magana daga can ta kai can ta rubuta kanta tun anan duniya cikin waɗanda za su sha azaban kabari wannan ko shakka babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa cikin abin da ke sabbaba azaban kabari akwai yawo da annabimanci annamimanci kai har manzo Allah ma ya ce la yadkhulul jannata namamu annamimi ba zai shiga aljanna ba aljanna kan sai dai ki ga kawaye suna wucewa amma ke banda ki banda ki a ciki me laifinki shine daukan magana daga nan ki kai can ba daidai bane ba daidai bane wannan kuskure ne abin da fa ake so ga musulmi in ya ga ƴan uwansa suna fada ya sulhunta su ya gyara su ba shi ya ƙara magabar huta ba ba shi ya ƙara magabar huta ba wannan ba daidai ba ne ko ma ki ga wasu suna zaune lafiya ba ma faɗa suke yi ba ke kiran tsaye da Allah sai kin raba su wallahi Allah ya tashi jefa ki a wuta wutar ki mata musamman ci saboda annamimanci annamimanci masifa ne bala'i ne annamimanci bala'i ne haka duk wacce kika ga tana yawan wanko kafanta ta shigo gidanki ta zo ta kawo miki labarin wacce kaza kaza maza ki taka mata burki kar na sake ganin kafarki a gidan nan kar na sake ganin kafanki a gidan nan eh wata ce kika sani cewa tana yawan kiranki a waya ta gaya miki gulma da annamimanci to maza maza taka mata burki goge layin ta yi blocking ɗinta kar ta sake kiranki a waya ta faɗa miki abin da ya faru a gidansu wasu baki tambaye ta ba ba kya so baki so amma ke ma har Allah Allah kike yi har Allah Allah ke kina aiki kin ga kiranta kina Allah Allah kin kosa ki gama aikin hankalin kina kan ki kira ta kiji saboda kin san duk sanda wacce ta kira to an samu update kenan kina ganin kiran wacce kin ga san an samu update ke ma kuma karki bari a miki wannan shahara shi musulmi ana so duk inda aka gan shi ana ganinsa to a yi tsammanin alheri ya taho karki zamana cikin wadda ana ganin kiranki za a ce to an kawo gulma ko kuma ta kira ne ta faɗi masifa eh dan akwai wacce ita kuma ta shahara in kaga kiranta to an yi mutuwa ne kana ganin kiranta to ita ce farkon mai fara sanar da mutuwa saboda karki zama da an ga kiranki hankali na didim didim didim didim ko kuma ki zama mai yada gurmi yadda da an ga kiranki to an san duk yadda aka yi mijin wata ya sake ta za ki kira ki faɗi gulma maimakon ki taya ta jajantawa kina allah allah ki kira ki ba da labari cikin farin ciki ai wacce barin faɗa miki wacce fa an sako ta fa alamar me kina farin ciki ko kina jin daɗi ibn al-qayyim yana cewa duk abin da kake so ka girbe shi a rayuwanka to ka shuka irin shi a zuciyarka dangane da ƴan uwanka yadda kika yi farin ciki an sako wata to ina tabbatar miki ki rubuta ki aje ke ma insha Allah auren ki saura kwana uku ki rubuta ki aje wallahi in ma ba a sako ki ba jikinki zai gaya miki a gidan auren dan Allah ba zai bari ba manzo Allah yana faɗa mana su shi mumini game da dan uwansa mumini wajen kauna da tausayi in wani mummuna abu ya samu ɗaya to yadda ka san gangan jiki ɗaya ne abun nan ya same shi saboda haka kar mutum ya zama makaryaci kar mutum ya zama maha'inci kar mutum ya zama mai saba alkawari kar mutum ya zama mayaudari yaudara ba addini bane yaudara ba addini bane amma kaga yanzu wannan abun ya zama shi ne ma abin cinyewa musamman tsakanin samari da 'yan mata yaudara shi namiji yana ganin ya cinye ya tara 'yan mata ita ma budurwa tana ganin ta cinye ta tara mai ta tara samari da haka maza yaudara mata ma kuma mai yaudara mata ma yaudara annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa mana ba abin da ya dace da masoya biyu in ba aure ba in aure ba zai ba kowa ya kama gabansa in aure ba zai ba kowa ya kama gabansa ba yaudara ba yaudara a ciki eh wannan yasa sai kaga ana yawan dogon nema a zu karshe kaga al'amari ya rikice wani ya kwanta asibiti saboda yaudara saboda yaudara da rashin hankali wani lokaci eh akwai akwai wani bawan Allah da ya taba damu a bakin titin nan wai sun yi shekara goma sha ɗaya suna soyayya da wata waya ma wasu kwanan nan ta yau da rishi da na ce a tabbacin kai ma ba mai hankali ba ne kai a ba hankali shekara sha ɗaya sha ɗaya kuna soyayya kuma wai a tsammanin kawai tuntuni ba ta yaudare ka ba sai yanzu kai ma ka tambayi kanka tukunna a tsawon shekara sha ɗaya nan kai 'yan mata nawa ka kula kai 'yan mata nawa ka kula to tsammanin ka kai ka yaudare ta ita kuma ba za ta yaudare ka ba eh so shi tsammanin sa ita wannan zai ajiye ta ne a gefe ya ci gaba da kula saura in abin da yake nema bai samu ba wannan sai zo ya aure ta to kamar yadda ka ajiye ta a gefe ita ma haka ta ajiye ka abinci saboda haka da wanda ya fika ya zo sai ta dauke ka sai ta dauke shi eh kuma dama don Allah in ba rashin hankali ba musamman ma ga mace wadda bata san kiman lokacinta ba yaushe za ta shekara sha ɗaya tana soyayya da namiji shekara sha ɗaya kina soyayya a baki kuwa kanki ba magi ne a'a hawa wannan bai yi ba bai yi ba bai yi ba musulunci bayi bayan bayi goyon bayan dogon nema fa abin da aka sani a musulunci kawai a zo a nemi aure magana eh ta yi an sasanta eh kawai a yi maganar ranar aure kalas kalas iya abin da musulunci ya sani kenan amma wannan dogon neman har ya haifar da yaudara ai zai zo ya ce yana son ta kafin a fara magana a zo a yi maganar aure sai an shekara guda sai a ce to a turo a yi tambaya shi ma an yi tambayi sai an ƙara wata shekara guda kafin a kawo sadaki in an kawo sai an ɗebi wasu wata shida kafin a ce a zo a sa ranar aure in an tashi sakawa sai a cilla shi ma kusan wata takwas haba da Allah shekara hudu ko biyar ana neman aure aba da Allah aba aba me ake yi haka me ake haka in zai yi ayi in ba zai ba kowa ya kama gaban sa mana kowa ya kama gaban shi amma matsalar mu mun daura mu kanmu bala'i da masifan da Allah bai daura mana ba ita ce matsalar mu eh su samari suna jiran a kawo manya-manyan kujeru furnitures da manyan gadaje da abincin gara yana tabo silin su kuma 'yan mata suna jiran a kawo musu akwati saiti dozin akwati guda shida ko goma ai akwai wata da ta turo min akwatin aurenta wallahi guda shida shida set uku sai na ce mata wannan ke da kannanki guda uku ne ko kuma yaya wai ta ɗaya ce Allah sarki sai ta to shi kan shi wanda ya wannan akwatin kansa ba lafiya lau ba a kan shi ba lafiya lau ba kan shi ba lafiya lau ba kan shi ba lafiya lau ba wa ya ɗaura maka wannan masiba da bala'in nam sutura haƙƙin mace ne akan namiji ya yi mata sutura ko amma wannan akwatin wa ya sanya mana shi a matsayin sharaɗin aure ba wanda ya sanya shi eh kuma yanzu na tabbatar muku da za a ce ga wani alhaji ya zo unguwar raji kwatas din nan a ce duk wata budurwa da aka san ta kai aure ta zo gobe a sa sunanta za a yi musu kayan ɗaki a aurar da su ina rantse muku da allah gobe karfe 8 in kun zo masallacin nan ba zai ɗauki 'yan matan nan ba wallahi ba zai ɗauke su ba ba ba sai an tsallaka sauran ɓangaren unguwan nan ba zallan nan raji kwatas din nan wallahi sai sun cika shi akwai su a ƙasa to ka yi so kan samari ka ce duk wanda yake son aure bayi da kai bayi da kuɗin da zai yi laifi za a haɗa masa ka ga yadda za ka gan su dama ka ga samarin suna nan 'yan matan suna nan amma me ya hana auren laife da kuma me da kayan ɗaki laife da kayan ɗaki saboda haka ba ku shi da gyarawa ba yi a wallahi ba ku shi da gyarawa ba ba ku shirya gyarawa ba duk wadda za a yi wai kuna so wai kuna so a kankaro mata mutunci ai babu kuma kankaro mutuncin da ya wuce namiji ya tafi gidan su mace neman aurenta ya gama kankare mata mutunci ƙarshen kankaro mutunci kenan bai tare ta a bakin hanya ba ya gama kankaro mata mutunci wata sai ta ce to ai in an aurar da shi in an bashi ita ba zai mata kayan ba to ni a tunanina da lissafina in na san ina shakkan za ka yi ma 'yata kaya ko ba za ka mata ba labaran ba ka aurenta ba don ban yadda da kai ba dinka mata sutura haƙƙinta ne a kanka to in ina kokwanton za ka sauke ko ba za ka sauke ba ba zan ba ka aurenta ba don ban yadda da kai ba ba aminci tsakanina da kai babu saboda haka mu gyara sai mu ga Allah ya gyara mana mu sassauto makanmu mu rage makanmu wannan masifa da bala'in da muka ɗora mu kanmu kayan ɗaki a ina ka samu shi a wata sura bakara ko ali imrana nisa'i ko ma'ida a wata sura ka samu wannan ba inda ka samu mu ne kawai muka kakaba mu kanmu wannan masifan al'ada ce musulunci kuma yana aiki da al'ada in al'adan bata ci karo da addini ba amma yanzu tsakani da Allah wannan al'adan ta zama Allah kakai ma ibadan aure ko bata zama ba haka wai saboda masifan bahaushe masifa wai uba ya aurar da ya wai kuma ya je ya tara ma kansa bashi ana bin sa bashin 400,300 wai saboda katifa da kujerun da ya saya kai ɗakin yasa abada Allah ni dai ana wani sabin wallahi kayan ɗaki bai yi wannan darajar da zan ciwo bashi ba ni dai wallahi bai yi wannan darajar ba da zan ciwo bashin dubbannin ɗaruruwa a ina ina kaje ka bani da masifa ai kuma daga ƙarshe ma wani mara mutuncin ma kaje ka gama duk wannan ka ciyo bashi ƴar takan ya mata duka ya koro ta to me aka yi kenan aikin banza aikin wofi Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته